السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى وأنكم يوم الحشر مجموعون وبين يدي الله موقوفون وأن كل صغيرة وأن كل صغيرة وكبيرة مسؤول أيها المؤمنون مما تساهل به بعض الناس عدم أداء الديون إلى أهلها سواء من ثمن مبيع اشتراه أو قرض استقرضه أو أجرة أجير استأجره فالواجب على المسلم أن يحرص على سلامة ذمته من الديون وأداء ما عليه من حقوق لإخوانه كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا سعر لنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمزلمة في دم أو مال ويقول عليه الصلاة والسلام في متفق عليه مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم المطل هو التأخير فيما استحق أداؤه من غير أذر عباد الله الدين أمره عظيم وشأنه كبير فقد أنزل الله تبارك وتعالى أطول آية في القرآن وهي آية الدين وما ذاك إلا لعظم أمره عند الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن صلاة جنازة إذا كان عليها دين وذلك في في أول الأمر كان لا يصلي عليها حتى يتبرأ أحد الصحابة بسدادها فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا صل عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عليه دين قالوا لا فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعليه دينه فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الدنانير يا أبو ق... يا أبا قتادة فقال أبو قتادة إنما مات أمس يا رسول الله فعاد إليه في الغد ما فعل الدنانير فقال أبو قتادة لقد قضيتها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته رواه الترمذي هكذا يبين لنا رسولنا الكريم خطورة الدين وأن المسلم إذا مات وعليه دين يعذب في قبره حتى يقضى عنه الدين فيجب على الورثة البداءة بقضاء الدين قبل تقسيم التركة كما نص كما نص القرآن على ذلك وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وعند وعند النسائي عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ما نزل من التشديد فسكتنا وفزئنا فلما كان من الغد سألته فقلت يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أهوي ثم قتل ثم أهوي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه ومن الملاحظ في هذا الزمان أن أمر الدين أصبح سهلا وميسورا لدى الناس حتى أنك ترى من الناس من يستدين لأتفه الأسباب وأتفه الأمور فهذا يستدين ليأكل طعاما ولحما تشتهيه نفسه وهذا يستدين ليجهز لابنته أعلى الأثاث وهذا يستدين ليفرش شق شقته ليفرش شقته بأنواع المتعه والآخر يستدين ليشتري سيارة فاخرة وهناك من يستدين ليبني بيتا مريها وقد لا يحتاج إليه للسكنى بل يوجد من يستدين ليتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلى غير ذلك من الأمور ليست ضرورية ففي نهاية المطاف يموت هذا المستدين وهو لم يفي لم يوفي هذا الدين وتكون العاقبة أن يعذب في قبره حتى يسدد عنه هذا الدين وقد يهرم من دخول الجنة بسببه لحديث رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن مؤلقة بدينه حتى يقضى عنه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال السيوطي رحمه الله أي محبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى دينه واخيرا نختم بحديث في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله فهذا فهذا الحديث علم من اعلام النبوه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين او انصر عبادك الموحدين وانصر وانصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين وقد الدين عن المدينين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يسر امورنا ويسر حسابنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى bayan haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah wato gaskiya jin tsoron Allah sannan kuma mu sani cewa jikunkunan mu da Allah subhanahu wataala wato ya halitta gare mu ba mu iya daure ma wuta Allah subhanahu wataala ba mu iya daure ma azabar da Allah subhanahu wataala ya tanada wato a cikin wutar jahannama sannan kuma mu sani cewa lalle za a tayar da mu gaban Allah subhanahu wataala lalle za mu haɗu kuma mu sani cewa idan muka haɗu din lalle za mu haɗu ne wato gaban Allah subhanahu ta'ala kuma lalle za a tambaye mu to yana daga cikin wato ababen da mutane suka yi sakaci da shi a yanzu wato shine biyan bashi mutane sun yi sakaci wato mutane sun wato daina ɗabi'a wadda take wato ta mayar da amana zuwa ga mai wannan amana biyan bashi ya zamanto wato yanzu ya yi wahala a tsakankanin mutane sai ya zama to mutum ko dai wani abu ne ya je ya saya bai ba da kudin ba aka yi magana da shi akan cewa zai kawo kudin rana kaza ko ma ba a yi alkawali ba ko kuma ya zama to wato bashin kudin ne ya amsa kash ko kuma ya zama to wato wani dan kwadago ne ya mishi aiki amma bai biya shi ba wannan duk sunansu bashi bashi ake binka ya kai bawan Allah dan haka abin da ke wajibi akan mutum shine ya zamanto kowane lokaci ka zangi kokari kai ya zamanto ga wuyanka akwai haƙƙin bayan Allah a kanka saboda idan ka gamu da Allah subhanahu wataala rai yayi halin shi a cikin wannan yanayin to ba za ka ji da daɗi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci ya kasance yana kwaɗayin ya kasance ba wani haƙƙin wani bawan Allah wanda ke kan shi imamu tirmizi ya rawaito hadisi daga anas dan malik da Allah ta ƙara tabbata a gare shi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaya suka yi tsada a kasuwa abubuwa yan kasuwa kowa sanya ma kayan shi kayan shi kuɗi yake yanda ya ga dama irin da yanda kasancewa wato idan kasuwa ta zamanto wato hukuma ba ta da wata saitara ba ta da wato wani hukunci a kansu kowa zai sayar da kayan shi ne kenan wato bisa ga yanda kawai ya ga dama za a yi wa ka samu saukin farashi tsakanin wane da wane ka samu bambancin farashi to irin wannan ce ta waru cikin garin madina lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka yi wani tunani sai suka tawo suka kawo koke wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi sa'ir lana ya manzan allah ga yanda al'amura suka kasance don haka ya manzan allah ka sanya mana wato farashi cikin kowane abu ya manzo Allah ka sanya farashi ya zamanto ba a wuce wannan abu in buhun shinkafa ne in buhun fulawa ne in buhun ko ma menene duk abu komai a iyakance mai kuɗi ba wani ɗan kasuwan da zai wuce wannan abin da aka iyakance in an ce jikka goma za a sayar da kaza kan wani ya ƙara sai dai kai ƙasa da haka amma ba ka da maka ƙara sama a kun san wato akwai tsari na wato sabanin kowace gwamnati irin yadda wato take tsara makanta wasu suna da irin wannan tsara a sanya 'yan kasuwa kenan dole a yi musu tsari guda bai halitta gare ka sayar da kayan ka sama da haka na in ka sayar ana iya kama ka to wannan tsarin ya dace da tsarin musulunci shi ne suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman manzan Allah ya musu wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu al-mu'assir huwa Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah huwa al-musa'ir wato wanda ke sanya farashi to shine Allah subhanahu wataala ma'ana dai ita kasuwa yanda ka ganta tana gudana to hukuncin Allah ne ba wai yanayi bane wato wanda yake wato na dan adam haka nan kuma kenan bai halitta wato ga hukuma ko kuma wani shugaba kenan yazo ya sanya ma yan kasuwa wani farashi yace kenan ba a wuce wannan farashi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda Allah shine ke rike arziki kuma shi ke baza shi ya yada shi ya sauƙaƙa shi wato ga mutane kuma sannan Allah shi ne kuma mai azartawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku saurara ku ji ga muhallin shahid ɗin ni abin da yasa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba ni san in haɗu da Allah subhanahu wataala alhalin wato cikin ku akwai wanda ke bi na wani haƙƙi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga wato ya gama lafiya manzan Allah ya riga wato shi dan aljanna ne shine mabarkon wanda za ya shigar ta amma duk da haka nan yana jin tsoron ya koma wajen Allah subhanahu wataala a wuyan shi akwai haƙƙin wani bawan Allah daga cikin bayan bayan Allah in ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan tsoron to kai kuma yaya gare ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda wato Imam al-Bukhari da Imam Muslim duka sun batar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato kin biyan bashi ga wanda kuma yana da ikon biya manzo Allah ce wannan zalunci ne wannan na nuna cewa nan mutana azzalimi ne nawa ne wa'anda akwai haƙoƙin mutane a wuyansu kuma suna iya biyan bashi amma ba zai biya ba wani mutumin shi an jarabce shi da cuta ta wato ƙin biyan bashi shi bai iya biyan bashi kowa ma ya san shi dan tauri ne shi ta fuskar wato rishin biyan bashi shi bai iya biyan bashi abinda ake so ga musulmi in har Allah subhanahu wataala ya jarabce ka wato kana da karamcin abin hannu ko kuma wato ya jarabce ka da cewa kana ramtar kayan mutane to kuma ya zamanto kana da zuciyar biya kana da ƙarfin biyan bashi to sai ya zamanto a wannan lokacin wato baka da matsala sosai amma kai ga ka da amso kayan mutane kuma ga ka baka da san biyan bashi to wannan masifa ce wato mutum ya ɗaukan maka shi inda za ku gane cewa wato shi lamarin bashi lamari ne wanda yake yana da girma a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wata ayar da duk cikin alkur'ani ba ayar da ta kai ta tsawo gaba ɗaya cikin alkur'ani ba ayar da ta kai ta tsawo wato cikin suratul baqara wanda ake ce mata ayatul dai gaba ɗaya ayar ta zo ne tana magana wato akan biyan bashi da bashi da yanda za a yi wajen amsar bashi da yanda za a yi wato a biya bashi da kai hammashin gina in ta kama a amshi gina mutum kare baka kenan sai ka bashi wani abu kun ga wannan da shi ke nuna mana me wato saboda lamarin bashi ba wai dan karamin lamari bane ba a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka kawo mishi gawa aka ce yayi sallah manzon Allah sai ya tambaya ana bin wanga bawan Allah bashi ko ba abin shi salama dan akawa ya rawaito mana wato hadisin da turmizi ya fitar a cikin littafin shi yake cewa salama yake cewa wata rana muna zama majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo da wata janaza sai aka ce ya rasulullahi sahabbai sai suka ce ya manzan Allah ai sallah mana ya manzan Allah imana sallah ga wannan bawan Allah a ta'a ai bisa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana bin shi bashi sai suka ce a'a ba a bin shi bashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kai sai sai aka yi ma wannan bawan Allah sallallahu salama dan aka waye ce ana nan ana nan kuma sai aka kawo wani mutum shi ma aka ce sai suka ce sahabbai suka ce ya manzo Allah ayi ma wannan bawan Allah sallah manzo Allah ya ce ana bin shi bashi sai suka ce eh ana bin shi wato dinari guda uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi ma dan uwanku sallah ni ba ni ci ni ba ni mishi sallah kun ga kaidar musulunci abinda duk kaga wato ba a san manya-manyan mutane masu daraja su yi sallah ga wannan bawan Allah to wannan ya nuna abin yana da muni sai kamar mutanen da ya kashe mutane kamar mutanen da ke kisan kai idan ya mutu ana san a samu kenan wasu mutane da ba masu daraja ba ko yan shayashama ko yan wuyi da sauran su dai su yi misali idan kamar mutum ya kasance wato mazinaci ne shahararre ko wata karuwa ce misali ire-iren dai mutanen da suka mutu wato cikin wani sabo to ka duba kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato yake kokarin wato nesa nesa da ce yayi wa wannan mutumin sallah kamar dai cewa mutumin ya aikata wato irin mugun aiki irin wancan ayyuka anan kenan alqadi iyad yake cewa wannan ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka nan ne saboda ya tsoratar da mutane daga bashi ko kuma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hakan ne saboda manzo Allah yana ganin cewa ai addu'an ma da za a yi ma wannan bawan Allah cikin sallah to Allah ma ba zai karba addu'a ba sakamakon cewa ana bin mutunan bashi don haka dai kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi ma dan uwanku sallah ni ba zan yi mishi sallah ba anan take sai Abu Qatada yace ya Rasulullahi ayi mai sallah ni kudin suna kai na ni zan biya su sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya matso sai aka yi mai sallah gobe washe gari sai manzo Allah ya ga Abu Qatada yace kai ka biya bashin nan yaya wannan magana ta dinaro nan da ake biyan bawan Allah nan sai Abu Qatada yace ya Rasulullahi jiye jiye ne hoye mutu jiye jiye ne wa shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ai yana ya san menene halin da bawan yake ciki bawan Allah wani irin hali yake ciki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sani kwana guda kawai yau ai ka san mutum yana cikin mawuyacin hali kwana guda ma aiki ne gare shi in ka ji mutum yana cewa kai gaskiya jiya ba kamar jiya ne ba ka yi juma'a wata ta sake zauwa lahiya ka kishi yasa baka da matsala ma idan kana cikin damuwa subhanallah awa guda ma masifa ce Allah ya ba mu lafiya dan haka dai ya ku bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce mishi ka biya wannan dinarorin ya ce jiya zai ne bai rasa ya manzo Allah sai annabi ya kyale shi bai ce mai komi ba wace gari kuma rana ta biyu annabi ya ƙara ganin Abu Qatada ya ce wai ka biya kudin nan sai ya ce na biya ya manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi sai manzo Allah ya ce to yanzu ne wata shi ta sa ta yi sanyi yanzu ne wata shi kadai ta sanyaya tun da ya shiga cikin kabari ina ga mutumin da za ya mutuwa ya bar bashi amma ya zama to wannan mutum ya yi shekara biyu shekara uku ba biya mai wannan bashin ba me kake tunani in ya kasance manzo Allah na tausaya ma mutum ya yi kwana guda ma da mutuwa ba biya mai bashi ga wani ya yi shekaru ba biya ba kai wani ba ma ranar biya kai wani cewa ma aka ma ba a biya nawa ne suka mutu suka bar bashi ai duk wanda ya mutu malam a wannan zamanin namu irin yadda mutane suka haɗare ga duniya ya bar ya bar ya bar bashi ana bin shi bashi to wannan mutumin ya shiga uku wallahi wannan mutumin ya shiga uku ka dai kawai ka ta tausaya mashi wallahi akwai masifa cikin lamarin saboda ko dai ya kasance shi da kanshi ya bar abin biyan to suwa za su biyan bashi kana jin yanzu ana mutuwa wato sai ɗaya su ce wallahi mun biya bashi mun mu zam samu akwai ba yaran da suke gayan haka nan akwai yaran da ya ce mu in mun biya bashi mu mi za mu samu akwai kuma yaran da ya ce babban yaran da aka kira shi aka ce mai babanku kaza kaza ce to tun daga yanzu a fara sai da kadarorin namu shi abin da yake kirga wannan mutanen suna daga cikin yan bakin ciki masu son kenan abin nan wato magadan kenan su talauci su yi ciya ba abin da ya dame su da abin da uba yake ciki a yanzu wannan zamanin shine zamanin da muke fama da shi don haka duk wanda ya mutu wato da bashi to kaji tausayin shi ko kuma ya kasance ma mutumin bai da abin biya ya mutu bai bar abin biya ba to la haula wala quwwata illa billah wa zai biya mishi mala wa zai biya mishi wannan bashi kuma ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ne kawai fata shi wato ta sanyaya yanzu ne kada ya wari dan sanyi cikin kabarin shi dan haka dai ya ku bayan Allah wato shi lamarin bashi kenan ba wai karamin lamari bane don haka ya zama wajibi wato ga magada idan mahaifinsa ya mutu ko wani nasu to su sani cewa ba wai kamata ya kawo su mai da hankali ba wajen rabon gado akwai abubuwan da a ka'idar musulunci in dai ba jahilci ba sai an lura da wannan abubuwan kayan a yi maganar rabon gado na farko duk kudaden da za a kashewa wajen yin busasshe sai an hidda su na biyu sai an biya bashi shika tana yiwuwa akwai bashi shika tsakanin shi da Allah kuma akwai bashi shika kuma tsakanin shi da mutane wani irin bashi shika ne tsakanin shi da Allah kamar ya kasance mai dukiya ne amma ya yi shekaru da dama ba ya hidda zakka kaga akwai bashi tsakanin shi da tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala ko kuma ya kasance wato akwai bashin kafara akan shi ko ta kisan mutum ko ta wani abu makamancin wannan kuma bai biya ta ba ko kuma ya kasance ya yi bakance ya yi ma'alla alƙawalin cewa ya Allah in kai mini kaza sai na yi kaza kuma bai yi wannan abun ba kuma Allah ya cika mai burin shi wannan ba shi shiga tsakanin shi da Allah kenan sannan ba shi shiga tsakanin shi da mutane ko wani mai aikin shi ne ko wani wanne wanda ya mai kwadago ko wani baran shi ne ko wani kaza ko wani kaza wanda bai bashi haƙƙin shi ba sai an hidda cikin wannan duke sannan kuma in yayi wata wasiya kuma ita ma a hidda to dada daga nan ne abin da ya saura shi ake ce matarika shi ake ce magado amma ya za a yi kawai shikenan daga mutuwan marigayi kawai shikenan sai a kalallame abubuwa shikenan kawai a tattare yara kawai ce ta wato tunanin cewa ni gida na kaza eh ni kuma gida na unguwa kaza ni gida na gari kaza ba ku tunanin wato ku hidda shi daga cikin wato abin da yake da shi wato na bashi dan haka dai wato wannan shine abin da ya zama wajibi kenan a lura da shi imam muslim ya fitar da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato shi shahidi wanda ya mutu wajen yaki to Allah subhanahu wataala yana mai gafara duka daga zanubai baki ɗaya sai dai bashi bashi ne kawai ba a mai gafara akan shi ga wani hadisin kuma wanda Muhammad bin Jahsh ya fitar da shi wanda kuma imam Tirmidhi ya kawo shi wato a cikin littafin shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune cikin sahabbai Muhammad bin Jahsh yace muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muga manzo Allah ya kalli sama ya daga kanshi sama sai muga ya dawo da kanshi kasa sai muga ya aza ya aza tafin hannun shi wato bisa ga goshin shi yana ta mamaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai me me ya kai tsananin wannan lamari ashe dai babu sauki cikin wannan lamari da sai ga manzo Allah hankalin shi ya tashi kawai shikenan sai suka tayi su ba su ce mai komai ba suka kyale shi sai da gobe ta yi suka dawo majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Jahsh yace sai muka tambaye manzo Allah sai muka ce ya Rasulullahi wai jiya menene aka sabakar maka na wannan tsanani din abinda kace yana da tsanani kuma babu sauki cikin shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ina rantsuwa da Allah da wato raina yake hannun shi wallahi inda mutum zai yi ta wajen yin jihadi a kashe shi cikin dawo karma Allah ya sake dawowa duniya kuma a ƙara kashe shi kuma ya sake dawowa duniya kuma a ƙara kashe shi sau uku kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi in dai akwai bashi akan shi Allah bai san bai sanya shi aljanna in dai akwai bashi akan wannan bawan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to baya shiga aljanna dan haka dai kenan ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da zamu lura da shi a wannan zamanin namu ne yanzu mutane sun mai da bashi wato abu ne wanda yake mai sauki za a ga cewa cikin dan karamin abu wanda ba wai abu bane wanda yake mai lalura sai mutum ya taya ciwo bashi mutum yana iya ciwo bashi wato kawai saboda yana son wato ya ci abu mai daɗi ya ci abinci ya ci abinci da nama saboda ran shi ya raya mai cewa kawai ya kamata ya ci kaza don haka bari ya ta ya ci bashi wani kuma wato saboda wasu kaya da yake so kawai ya canza na gidan shi wani kuma saboda kawai wai mota yake so ya sayi wadda take kawai mai kyau mai sanyi mai mai AC mai komai don haka akan wannan zai je ya ciwo bashi wani kuma so yake gina gida na alfahari watakila gidan ma ba shiga ba zaye amma shi dai ya gina gida na gani na baɗa don haka akan wannan zai je ya ciwo bashi dalilan wato suna da yawa ya ku bayan Allah na daga cikin mutane ma wani ma zai je kawai yana da mata yanzu ta bice yake soyewa amma bari sai je ya ciwo bashi don ya yi mace ta biyu in tunda kana da mace ta guda ta biyu da lura sai wani kuma ta uku ma wani ma ta hudu don ya yi ta hudu kawai zai je ya ciwo bashi kai mun taba zuwa wato wani aure wani bawan Allah shi angon da shi da abokan shi aka zauna ana ta jiransu ana ta jiransu ana ta jiransu sun bata lokaci ba su zo ba wai ashe ango yana ina wai ashe ango mace ta bi wace hozaye wai ashe ango yana gidan wani mutumin da ya mai alkawali za ya bashi kudin da za ya ramta mai ai sadaki yana can da shi da abokai suna ta jiran mutumin da za ya bada ramcan kudin ai sadaki shi ko mutumin ya boye don haka ake ta jiran sunan wurin a zuwa daura aure sun ki zabuwa shi kuma so yake lakada ba ajalan ba ya damga kuɗi ga hannu yanzu kun ga mutumin da ba kai da baka da sadakin ga hannunka idan aka kawo maka matan ma ya yi ƙara tsarin wahala ce ka jawo makanka don mi ka jawo ta kai tunda ka jawo ta biyu tunda ba baka da abin da ma har za ka yin sadakin ta yanzu in ka kawo ta gida yanzu fafutukar biyan wannan wato sadakin za kai ko kuma fafutukar wato ga ta nan ta kusa haihuwa ka tanadi abin da za a yi suna wanne za a yi cikin biyan don haka dai allah ya ji kan malam jafar wata rana wani ya zo wajen karatun shi ya ce bara yake a taimaka mashi da kudi a hahaɗa mai kudi ya aure malam jafar ya ce a hakikanin gaskiya ni ba zan goyi ba a taimaka ma da kudi ka aure ba idan ya zama to a sadakin ma mu muka taimaka maka ta wajen rukun kuma za a taimaka maka ya ce shi ba ya goyon baya da haka dai kenan ya ku bayan Allah a ire-iren wa'annan al'amuran wa'anda suke ba na dole ba bai kamata ba kenan ga mutum wato ya je ya ciwo bashi wai dai ya zo ya biya makan shi wato bukatar irin wannan rayuwa ka je ka ciwo bashi din ka zo ka yi irin wannan wato bukatun shikenan kawai sai mutuwa alhalin kuma wato wannan abin da ka ci na bashi yana iya hana ka shiga cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi wato ran mumini za a rataye ta za a rataye ta in dai tana da bashi har sai an biya wannan bashi wannan ke nuna kenan cewa wato ba za a kai shi ga matakin da ya kamata a kai shi ba in aljanna ma ya cancanta kenan ba za a kai shi wannan aljanna in ma dai har ba a mai azaba ba kenan to ba za a kai shi wato ga aljanna wato wanda ya dace da ita ba sai da aka biya mai bashi to an ko aka ke an masu wato wanda ya kamata su biya ma bashin suka ke biya ba sai yaushe kenan idan kaga babu rana balle ma kuma akwai azaba kamar yadda hadisi ya nuna mana wato a can baya don haka da kenan ya ku bayan Allah mu cike da wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya karbi dukiyar mutane a cikin niyyar zuciya shi yana da yana yana son sai ya biya wannan bashin to Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya biya bashi akwai mutanen da dama ko da suke amsar dukiyar ka su a niyyar zuciyarsu dama su sun ci dubu naka ne na dubu da daya kuma naka ba abinda za ya musu wani ma zai ce maka karo in akwai an je can sai ka amsa saboda rishin imani saboda yanda ya riga ya zama to wato lalatacce zuciya shi ta zama to lalatacciya wanda kuma ya karbi dukiyar mutane in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sanya mayar musu da kayan su annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah kawai ya taimake shi ya biya wannan bashi ya danganta daga niyyarka bisa ga niyyarka ne al'amura suke tafiya dan haka wato malamai suka ce ai wannan hadisin wato wata alama ce daga alama ta annabta tunda haka lamarin yake faruwa yanzu a duniya don da gaga wato ya ci bashi inda yana da burin wato sai ya biya to sai Allah ya taimake shi ya biya wanda kuma ya ci bashi bai da niyya ya biya Allah subhanahu wataala sai ya sa yayi talaba biya sai Allah ya same asara cikin dukiya bai iya biyan bashi kuma dukiyar ta lalace muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu rayuwar mu albarka ya Allah ka raba mu da bashi ya Allah ka raba mu da bashi wanda ake biye su ya Allah ka sauƙaƙe musu Allah ka yassare mu Allah ka yassare musu baki daya wato su samu su biya bashi cikin da ake biye su Allah ka zaunar da mu lafiya ka ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan kasa ta mu kare mu daga cututtuka da wannan annoba da take faruwa da sauran masassaru duka da ake ta fama da su Allah ka kawo mana sauki ya Allah Allah ka kawo mana sauki ya Allah dukkanin mu nan wato bayi ne naka gaba ɗayan mu ya Allah muna mai da al'amarin mu zuwa gare ka muna ƙara tuba gare ka ya Allah ka yi tuba gare mu Allah ka yafe mana zanuban mu da kurakuran mu Allah karba da wayin ya Allah ka cika mana gurace gurace mu na alkhairi marasa aikin yi da marasa jari da marasa kaza da matsaloli da iri daban-daban ya Allah kai mana maganin su ya Allah Allah kai mana maganin su ya Allah Allah kai ne mai maganin komai ya Allah kai kace mu roke ka kuma mu dogara gare ka ya Allah Allah babu wanda muka dogara gare shi ya Allah sai kai ya Allah kaka mai da mu tababbo ya Allah kaka mai da mu asararu ya Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ka biya bukatocin mu marasa lafiya mu ya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare masu lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah Allah ka ji kansu da rahama ya Allah ka haske a cikin gabarburansu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka yafe musu idan ta ta zo ya Allah ka samu cika da imani ya Allah ka samu komanmu ita ce aljanna daidaita sau